بسم الله الرحمن الرحيم كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ubangiji yana gaya wannan kashiri mai cewa idan ya je lahira Allah zai bashi ‘ya'ya da dukiya da uta yanna malan wa walada Allah yana tambayan a ittala al-ghaiba a tsaran ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada ya ya yayyasan in an yi tashin kiyama yana da ya yana da dukiya ya yayyasan haka ko kuma ya samu alkawari ne daga Allah akan wannan magana ba ko daya Allah ce kalla ko kusa ko kadan maganar da yadda kisa abin ya fi karfin haka duka sanatu ma ya kulu za mu sa a rubuce duk abubuwan da yake faɗa mu rubuta masa wani muddu lahu min al'azabi maddan kuma za mu kare shi da azaba karawa za mu zuba masa azaba mai yawa ko kuma ja kwanansa sai kwanansa ya kare la ya hasiban na lalina kafaru annama numli lahu khairun min khairun lahu innama numli lahu liyazdadu isman wa lahum azabun muhin wato za mu ja kwanansa mu kara masa dukiya mu kara masa jin daɗi amma ran da ya mutu shikenan ya gamu da azaba wadda bata da iyaka kenan
ونرثه ما يقول وياتينا فردا ونرثه ما يقول وياتينا فردا ونرثه ما يقول wanda yake faɗin cewa na uta yanna malan wa waladan abin da yake faɗin malan wa waladan din sai mu bar malan wa waladan din ya mutu ya bar malan din ya bar waladan din su gaje shi bayansa in ya zo mutuwa ya zo ya shigo kabari ya zo mana shi kadai ya bar malan a baya ya bar waladan a baya wato ya bar dukiya a baya ya bar ƴaƴa a baya ya shiga kabari shi kadai ba ƴaƴa ba dukiya kuma in an tashi tashin kiyamar in an tashi za a tada ƴaƴan za a tada dukiyar amma ba za su bi shi su yi masa wani taimako ba dukiyar in dabbobi ne bayan in sun gaba kisasi za a shafe su su ƴaƴan kuma in musulmi ne aljanna za su tafi in kafirai ne ƴan uwansa to kowanne da gidansa na wuta ba zai ba za su amfane shi da komai ba wa risu ma ya kulu wa yati na zai dawo mana fardan yana ina makadaici ba ƴaƴa ba dukiya haka zai tingalumin zai shiga kabari واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا su waɗannan kafirai kafircin su iri-iri ne waɗansu sun dangana wa Allah ƴaƴa ƴaƴan suka ce mala'iku ne waɗansu suka ce Isa ne wasu suka ce Uzairu ne sun dangana Allah abinda Allah ya tsaka gabarin sa waɗansu kuma sun jawo dodanni sun ce su ne abubuwan bautawansu wattakazu su riki min dunillah alihatan dodanni su suke bautawa suka bar bautawa Allah liyakunu lahum izzan don wai dodannin su jawo musu girma su samu girma daga wajen bauta wa dodannin kalla kalla sakuruna bi ibadatihi wa yakununa alaihim zidda kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim zidda kalla ko kusan abin ba haka yake ba sayakfuruna bi ibadatihim in an tashi tashin kiyama su su dodanni sai su kafircewa bautan da kafirai suka bauta musu sai sai ce ma kuntum iyana ta'budun fa kabe billahi shahidan baina bainakum ma kuntum iyana ta'budun fa kabe billahi shahidan baina bainakum kar ya kuke mu ba ku bauta mana ba Allah ya isa tsakanin mu Allah ya isa shaida tsakanin mu ba ku bauta mana ba dodanni su faɗi haka su ma kafir ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin mu rantse da Allah ubangijin mu ba mu bauta wa dodanni ba kowanne da kowanne sai ba wayar an ba zuhun ba su yi ta la'antar junarsu da kafiran da dodannin kowanne sai ya kafirce wa dan uwansa wa yakunu alaihim ziddan kowanne sai ya zama abokin gaban dan uwansa ah, da kafiran da dodannin duka ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzzuhum azza alam tara ya rasulullah yalla baka gani ba annabu ne arsalna shayatina lokacin da can baya mun karanta yawma nahshur can baya mun karanta lanudiranna hawla jahannam jisiya da su kafiran wasu yatsina da shaidanun su duk za mu hartar da su to an yi maganar su yadda za a yi da su yanzu a faɗi maganar shaidanu din alamtar anna arsalna shayadina ya rasulullahi yalla ba gani ba anna mu ne arsalna muka saki ashayadina shaidanu ta uzzu suna girgiza su azzan girgizawa su girgiza kafirai cikin kafirci su karfafe su cikin kafircin su wa inna shayadina la yuhuna ila awliyaihim lijadilukum su shaidanu suna yawa kafirai wahayi su samu jayayyen da za su dinga yi wa annabawa da musulmi da uta yanna malam wadatar din kenan kuma su shaidanu su ne za a tura su yi ta tura masu sabon Allah cikin sabon Allah suna ba su karfi cikin sabon Allah su don su zama sun sun karfafe su cikin sabon Allah kamar yadda mala'iku suke karfafa muminai cikin bautawa Allah a ramta nan baka gani bane mu ne arsalna muka saki ashayari na shaidanu ta uzzu suke girgiza kafirai suke tura kafirai cikin kafircin su azzan turawa su tura masu sako cikin sakon su azzan turawa فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم ادا فلا تعجل عليهم يا رسول الله فبك ما تولى اولو الازم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يؤدون لم يلبثوا الا ساعه من نهير آه كيف اقول يا رسول الله فلا تعجل عليهم كرك يمسوا غغاوا كرك ياليسوا كرك يمسوا غغاوا انما نعد لهم ادا mu muna kirga musu abin da muka ba su ne sai ya kare numfashinsu a wurin mu a kirge yake ruwan da za su sha a kirge yake abincin da za su ci a kirge yake kwanakinsu da watanninsu da shekarunsu da wurin da za su kwanta da abin da duk a kirge yake muna kirga musu wannan ne ran da ya kare to za mu kama su akhza azizil muqtadir kamu irin kamu mai karfi ah, ran da muka muka gama da su to rannan za mu kama su kar kai musu gaggawa ya rasulullahi ka kyale su يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda wato ranar da za mu bayyana wannan sakamakon shine yawma nahshurul muttaqina ran da za mu tayar da dama in an yi maganan kafirai an faɗi abubuwan da za a yi musu to nan da nan sai a kawo maganan yadda za a yi wa musulmi don saboda sahabbai hankalinsu ya kwanta ran da za a yi wannan abu duka yawma nahshurul muttaqina ranar da za mu taro masu tsoron Allah ne ila rahmani zuwa ga Allah ubangiji wafdan wato delegate delegate su mu Allah sa da mu musulmi in an tashe su za a hau da su dabbobi dabbobin layyansu ne za a hau da su dabbobinsu ne wanda suka yanka da su waɗannan dabbobin su ne abin hawansu har zuwa kiyama wato kamar dalge masu girma wanda za a kai su gaban sarki to haka za mu kai su in mun tashe su da darajarsu da girmansu za mu kai su wajen Allah a filin kiyama su masu tsoron Allah Allah samu daga cikin masu tsoron Allah da suna haye akan dabbobi za a kai su amma waɗancan kaji a wani wuri inda muka wuto wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhin umyan wa bukwan wa summa su in an tashe su da fiska za su rika takawa haka fiska tana takawa da fiska ake takawa da fiska ake takawa har a je filin kiyama har wani sahabi ya Rasulullah yaya mutum zai iya tafa takawa ya tafi da fiska yace Allah da ya bada iko ai tafiya da kafa biyu shi ya bada iko ai tafiya da fiska idan mutum yana langa fadin kafar tasa da fiska me yafi me yafi fadi ko to ake yin langa balle takawa da da fiska haka Allah zai tafiyar da su kamar tafiyar mai langa da fiska da fiska ne take takawa wana shi yawmal qiyamati lawajin ummiyan wa bukman wa summa ma yahu jahannam kenan nan ko wana shi yawma nashil muttaqina ila arrahmani wafdan su waɗannan suna kan dabbobi ne a cikin darajar su za a kawo su filin kiyama a wajen Allah wato filin kiyama wani wuri ne mai ban tsoron gaske mai ban tsoro duk yadda mutum ya- ya sawwara tsoronsa ya wuce nan annabawa da kansu kowannen su yana ce nafsi nafsi annabi ne shi kadai ke ce ummati ummati jama'ata jama'ata amma duk da haka akan samu yara a wurin ma'anar yara waliyan Allah kanana wani wali yana cewa kai wallahi ina ɗauki in ga tashin kiyaman nan wallahi na ɗauki ga tashin kiyaman ran da ranan da waja a rabbuka wal malaku saffan saffan Allah da kansa ne zai zo filin da shi da mala'iku sahu sahu wa بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء an nade wannan kasa mai duhu an kawo wata kasa mai haske an shimfiɗa Allah ya zo da mala'iku annabawa su zo shuhada su zo tare ka wannan wuri akwai wurin kallo wallahi ina ɗaukin ga wannan wuri in ji wani wali sai wani yace masa kai kowa yana jin tsoron ranar da wurin kai baka jin tsoro kana ɗaukin ma wurin ya farke wannan rana ai ba a taɓa yin irin ta ba kuma in ta wuce ba za a gani ba Allah fa zai zo da fadarsa gaba ɗaya da mala'iku ya halarci wurin da annabawa gaba ɗaya da mala'iku gaba ɗaya da siddiƙai da shawada duk za su halarci wurin kuma an naɗe wannan ƙasa mai duhu an kawo ta mai haske an shimfiɗa kai wannan wuri ko wurin kallo ce kai kowa na ji tsoro kai ba za ka ji tsoro ai mai jin tsoron gwamnati ko ɗan tawaye ko azzalimi ni ba ɗan tawayen gwamnatin Allah bane ni ba azzalimi bane ina doki in je in ga Allah a wurin in ga mala'ikun Allah in ga annabawa in ga siddiƙai in ga shawada in ga salihai to wannan kamar misali yaro ne yana yana tsakanin iyayensa suna cikin wani tashin hankali kaga sai kafi ya kai ya kawo yana dariya ya rungumi wannan ya rungumi shi bai san abin da ake ciki ba to haka su kananan waliyai suke a wurin Allah kuma haka Allah zai tafi da su ba ba wani la khawun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro ba bakin ciki Allah ya sanya mu daga ciki ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أما su miyagu nasuku za mu kora su ne ila jahannama zuwa ga wutan jahannama wirdan wato gangara tare da kishirwa kamar yadda ake kora shanu su gangara wajen shan ruwa tare da kishirwa to haka zamu kora su suna takawa da fiskar su har zuwa cikin jahannam wirdan wato korawa لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda ranar wunin shekara dubu hamsin ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗansu za su ga tsawon wurin bai fi ma kai sallah raka a biyu ba ga hanya an gama da waɗansu bacci za a sa su ta yi ta ku yi ta bacci ku huta mutane sai Allah yana gaya wa makafi da kutare da guragu da marasa lafiya da matalauta wanda suka sha wahalan duniya amma su muminai ne Allah yana ce musu ku yi haƙuri abinda na safa cikin wancan wahala yar karama yanzu ga lafiya ku da kuna zuwa ranar irin waɗancan kun gan su ko yadda kuma kuna zai can a rana irin waɗancan wuta tana neman tararume ku ku kwanta ku huta to sai su gaban a ga lokacin ba lokaci ne mai tsawo ba waɗansu kuma za su zauna tare da Allah ne a ƙarƙashin al'arshi sabatu yadhilluhum Allah wa ta'ala arshi yawma la zilla illa zillu wato mutane iri bakwai za su zauna inuwar al'arshi wato duk abin da yake faruwa su kallo suke yi suna zaune ne tare da gwamnatin Allah a inuwar al'arshi mun kirga su cikin karatunmu na muwaɗa bakwai ɗin da aka faɗa da kuma waɗanda aka riskar da su sai suka zo wajen tis'in da bakwai saboda haka mutane su ta kokari mutum da ya samu in bai samu ya samu ta nan ba to ya samu ta nan in baka samu ta nan ba kai kokari ka samu ta nan a ta yawan nafila a ta yawan karatun qur'ani a gyara zuciya a kyauta zato da Allah musulmi maimakon ya rage musulmi ɗan uwansa cikin musulunci ya ƙaro ake nema ka karo kafirai su shigo musulunci ake na ba ka wari musulmi ka kore su waɗannan na kori waɗannan daga musulmi wannan ba aikin annabi bane ba aikin bayin Allah mutanen kirki bane a gyara zuciya a kyauta zato da Allah saboda wannan ranar da take gaban mu yawma nashil muttaqin ila rahman wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam yurda la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada babu wanda zai samu ceto yayi wa wani ko ai masa sai wanda yake da alkawari daga wurin Allah wanda yake da alkawari a yi maza alkawarinsa shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wanda yake da wannan wannan a cikin kayansa musulmi wanda ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mutu da wannan aqida to komi zunubinsa ceto yana jiransa za a cece shi wato idan mutum ya je lahira da zunubai da yawa to idan ya samu mai ceto a cikin annabawa ko waliyai ko sahabbai ko alkur'ani ko wani aiki mai kyau ko wani bawan Allah mumini to sai duk zunuban nan naka tunda kana da la ilaha illallah to alhamdulillah mai ceto in an masa izini illa man zina lahu rahmanu wanda Allah ya masa izinin ceto to sai ya cece ka ko min zunubin ka tunda akwai la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato misalin kaman ceto irin wannan kaman tunda da akwai la ilaha illallah muhammadur rasulullah din nan to misalin ceton kaman dai an tsare ka ne a kotu za a kai ka kurkuku amma akan kuɗi ne mai kuɗi ya zai tambashin kuɗin nawa ne a ce dubu ɗari ne a ce to a sake shi ga ce a je a karɓi biya a banki sai yaya me saura shi kenan ko to to wannan ceto kenan na laifi amma in na na na na na na cin amanan ƙasa ne to babu la ilaha illallah din babu ceto kenan in babu la ilaha illallah kaman cin amanan ƙasa ne ba wanda zai zo wuri sai yana yin ceto in dai babu la ilaha illallah amma inda la ilaha illallah komai zai sauki balle fa in sallah ta yi kyau shi ainihin sha'anin Allah abinda zai yi duka fa yayi ya gama kowanne sai lokacinsa yayi ne sai a sa mana faifayinsa in na gani ne a sa mana a talabijin in na ji ne a sa mana a rediyon Allah amma komai yayi ya gama yanzu jaffar kalab komai an gama sai dai komai lokacinsa yayi a sa mana mu ko wani lokacin yayi sai a sa mana to in an sa mana sai mu ga kamar lokacin ne aka yi yanzu kamar karatun da muke yin nan wanda wani sai an sa masa jibi tukuna zai ji shi amma wanda aka yi shi da shi yau tun yau ya san shi to aka ce da aka yi tashin kiyama aka zo za a yi awu aka yi wani mutum awu da aka yi masa awu sai ya zama saura lada ɗaya tak sikeli sai ya ja a bashi takardun sallama na shiga aljanna babu ba lada saura guda ɗaya tak in an samu guda an sa to sikeli zai rinjaye za a bashi takardun sallama na shiga aljanna to aka zai ba aka rafa Allah ce to kai yawo ko zaka samu wani wanda zai maka zai maka taimako ya baka lada don dai guda ɗaya kan ka karɓa ka samu in ya je duk wanda ya tamace a a gara kai an auna maka ka san inda kake ni ba mun au ba min je ka gaba yayi ta yawa filin kiyama bai samu kowa wanda zai taimake shi ba zai dawo wajen sikeli sai ya tadda wani mutum ce me kake nema ne ce ka ji ka ji abin da ya dame ni an mini awun kaya na kayan shiga wuta da kayan shiga aljanna yayi daidai saura da da ɗaya kawai za a sa sai na shiga aljanna ya rinjaye a sallame ni a ban takardun shiga aljanna to aka bani izini in yawo in nema na yawo na rasa yace to ni kam kaga duk kayan da yake gaba na duk gaba ke da mugun kaya ne guda ɗaya kawai nake da shi na gari gashi nan guda ɗaya mai mace kasa sai ya karba ya je sai ubangiji ina ka samu wannan rana mai wuya irin wannan sai ya ce Allah ubangiji ai ba abin da yake buya gare ka wani bawan ka ne ya taimake ni sai aka yi masa awu aka bai takardun sallama sai aka ce an baka ceton mutum daya maza sai ya dawo wajen mai bakin kayan nan yace zo kai ta faɗo sai ya ɗauke shi wannan rana mai wuya ce amma kuma saboda saboda haka annabi ke cewa mutum ya yawanta aikin alheri ya yawanta abokai mutanen kirki kamar yadda ka san a duniya ba yadda za a yi wani mutum ya zo ya samu wani mutum yanzu kamar wannan in nasa in ya same ni a daji ina yana da motarsa a wurin akwai wurin ɗauka ba yadda za a yi birni kamar haka haka kuma lahira take saboda haka a yawaita ayyukan alheri a yawaita yin abokai mutanen kirki kai abokai da mutanen banza su kona maka kaya kai aboki da mutanen kirki wanda za su taimaka maka la yamlikuna shafa'ata ba za su samu ceto ba ba mai samu illa man ittakhadha inda rahmani adal sai dai wanda yake da alkawari ya samu alkawari tsakaninsa da Allah tun daga duniya shine wanda za a cece shi wanda yake da la ilaha illa muhammadur rasulullah wanda zai ceton kuma wanda aka yi masa izini وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا kaji da irin maganganun nasu daga cewa ba za a yi tashin kiyama ba a'a sai a bauta wa dodanni sai a manzanni ƙarya ne sai a'a Allah yana da ɗa to maganganun banzan kenan da kafirai suke ta yin wanda suke shigar da su wuta din wa qalu sun ce ittakhadha ar-rahmanu walada wai Allah wai yana da ɗa wato ittakhadha daban waladan waladan lahu daban wato in sun ce ittakhadha ya ya riki da kenan wato ba shi ya haifa ba ma ya dauki wani ya mai da shi ɗansa ittakhadha waladan kenan duk Allah ya kori wannan cewa waladallahu wa innahum lakazibuna cewa Allah ya ya haifi da wannan ma ƙarya ne Allah ko kusa ba za a dangana wa Allah da ba wa qala ta kadar rahman waladan wai sun ce Allah yana da ƙarya suke Allah ba shi da da لقد جئتم شيئا إدا laqad jitum shay'an idda haqiqa kun zo da wani mummunan abu mai nauyin mai nauyin fada mai munin fada mai munin ka ba cewa Allah yana da ma kana rahmani an yattakhidha min waladin subhana ko kusa mai neman da ai wanda aka haife shi ne baya so ya mutu shi ma sai ya aihu yadda aka haife shi ai mai neman da wanda yake so ɗansa ya taimaka masa in wani abu ya tasan masa mai neman ɗa wanda in ya mutu yana neman a gaje shi mai neman ɗa ɗansa dole zai yi kama da shi shi kuma Allah ba wani abin da yake kama da shi shi ko wadaci ne ba ruwansa da wani abu la ghaniyun anil alamina talikan ma gabaki ɗaya ko bai yi so ba komi ba abin da zai faru saboda haka bai dace da da jalalarsa ba yin ɗa shi Allah ubangiji يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا wannan mummunan magana cewa Allah yana da ɗaɗin nan ai da sammai suka ji irin wannan magana kusan ma za su kekkece ne saboda tsoro na munin wannan magana kamar sammai sa kekkece saboda munin wannan magana watan shaqqul ardu ƙasa ma tana so kamar za ta kekkece saboda munin wannan magana wata khirul jibalu haddan su ma duwatsun duniya kamar su gangaro su dandake su zama ƙasa saboda jin wannan mummunan magana wato mummunan magana ne a dangana wa Allah da wa qalat al yahudu zair ibn Allah wa qalat an nasara masih ibn Allah zalik qawluhum bi afwahi maganan banza ne cewa Allah yana da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da da Allah ba aife shi ba ya ba mun da yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala bai dace da a dangana masa shi wannan wannan maganar da ake dangana masa ba saboda haka saboda munin maganar da girmanta sammai kamar sa rushe su kekkece ƙasa kamar za ta tsatsage duwatsu kamar za su rushe su dandake saboda munin maganar cewa Allah yana da auzu billahi أن دعوا للرحمن ولدا an da aulin rahmani wani da me ya kawo wannan duka sammai za su kekkece ƙasa za ta kekkece eh, duwatsu za su dandake me ya kawo wannan duka a'a cewa dai kafurai sun ce Allah yana da da ai ba karamin abu bane an da aulin rahmani wani da kafurai sun yi ƙaryan cewa Allah yana da da shi ya kawo haka وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ko kusa bai kamata a ce Allah yana da ɗa ba wata muna magana da waɗansu irin masu wannan irin irin aƙida mummuna nace to shi Allah kam shekarun da ya dubban miliyoyin da ba su da iyakan nan ba zai yi tunanin zai yi ɗa ba sai alif da ɗari tara da kaza duk shekaru dubbai dubbai din nan da ya bai yi tunanin zai ɗa ba sai alif da ɗari tara da saba'in da kaza kuma ya yi ɗan guda ɗaya shekaransa talatin da uku makiyansa su kashe shi yana gani bai yi komai da su ba kuma bai sake wani sabon ɗa ba Allah ai ko ni ɗa ɗaya ba zai ishe ni ba balle Allah in dai zai yi ɗan ai ɗan ɗa ɗaya ba zai ishe shi ba suna suna na ce to kuma shin in Allah yana da ɗa da wace matar suka haifi ɗan sai suka yi shuru dai da suka yi shuru sai wata mace wanda bata san dawar garin ba sai ta ce ai an ɗauko aron cikin na na maryamu ne aka sa yesu a ciki na ce haba uwar gida ni in zan aihu a cikin asiri zan aihu da mata na ba wanda ya sani Allah in zai aihu sai an je neman wata wani ciki a anguwa tukuna ya aihu Allah haba uwar gida saboda haka ko kaɗan bai dace da da a dangana wa Allah da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah shi kadai ne
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا
وينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا ko kusa bai kamata a dangana wa Allah da ba wato duk abin da yake sama duk abin da yake ƙasa komi da komi wato bawa ne na Allah zai dawo wa Allah yana bawa Allah ba shi da ɗa ko ɗaya duk abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk gabaki ɗaya halittan Allah ne bayinsa ne
لقد احصاهم وعدهم عدا daga nasihun wa addahum adda kuma bayin nasa har yawan su din nan dukkan su a lissafe suke a wurin sa ya san lissafin su dukkan su gabake da tun da ya so mu halitta har zuwa halittan karshe duk gabake da ya san su kamun ya bayyana su a wurin halittan ma a lissafe suke a wurin sa in sun zo fitowa ba za su kasa yadda suke lissafe a wurin sa ba ba za su haura ba komi da komai a lissafe yake a wurinsa subhanahu wa ta'ala wa addam ya lissafe su ah, ya kidaye su ya lissafe su kamun ma ya turo su duniya saboda haka ne masu yawon cewa a- a a kayyade iyali misalin su kamar mutum ne shi Allah ba zai kawo mutum duniya ba sai ya shiryo masa numfashi guda kaza zai yi numfashin suna nan a kirge ruwa guda kaza zai sha ruwan yana nan a kirge nono ne shayi ne obalti ne menene duk abin da zai sha yana lissafi abinci mai gina jiki shinkafa ce teba ne menene ne duk abin da zai ci yana kirge naman da zai ci na tsuntsaye ne na dabbobi ne na kifi ne yana kirge kwayoyin da zai ce masara ne shinkafa ce kowane ganye ne mene duk a girge suke a wurin ran da duk suka kare duk da baki da abincinsa ya kare to ba zai kara karɓar kowane abinci ba sai ruwa ran da lissafin ruwan ya kare ba zai kara karɓar ruwan ba ko an ɓare bakinsa an zuba sai ya sake zubowa amma ran da numfashi ya kare kit shikenan an gama da shi to misalin waɗannan tunda duk abubuwan da mutum zai amfani da su Allah ya riga ya kawo su duniya ya ajiye tun bai kawo shi ba shin ko da mutum amaryarsa da ƴaƴansa ina ce sai ya nemi ɗaki ko da ba da ikon gina ɗaki da sayan ɗaki dai zai nemi na aro kamun ya kawo su ko to balle Allah duk abin da Allah ya kasa da ya gama shirinsa komi da komi misalin masu cewa a kayyade iyali saboda mutane sun yi yawa ko gwamnati ce ko local government ne ko wani mai gida ne ko kuma duniya ce misalinsu kamar wani mai arziki ne ya kira dina ya ba da lissafin mutane a lissafe kowanne ne da katinsa da ɗakinsa da abincinsa kujeru da sunansa a rubuce ba wanda zai zauna akan kujerar wani kuma abin da za a yi din kowanne akwai sunansa a rubuce a wurin kamar ya gayyaci mutum ɗari da hamsin to da aka zo ana shiga ana shiga da mutum tamanin suka shiga sai mai gadi ce kai a koma an yawa mai gadi ce a koma an yawa to ai ga kati an kira ne bace to ba ka gani an cika a koma ga kati kira na aka yi invitation ne gashi to ba ka gani yanzu ina za ka shiga nan an riga an yawa koma da Allah haƙƙin mai gadi ne ya haka to za ku hana mutane zuwa duniya ku ne kuka halitta wasu ai duk abin da Allah ya halitta ce zai kawo duniya komi da baraka sai ya zo duniya komi kayyade wanka komi da baibaye wanka sai ya zo duniyan nan kamar misalin India da India da suke kayyadewa shayar da suke kayyadewa dama abin suka yi da iyakan abin da eh suna wa ƴaƴansu taimako amma in akwai imani idan akwai imani wani abu ne ya kasa to ƴaƴa za su ciko iyaye za su ciko amma na ba kowa shi kadai zai zo wajen Allah subhanahu wataala وكل مؤاتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا to da aka ce kowanne ranar tashin kiyama rana ce wa anzirhum yawmal hasrati rana ce ta nadama rana ce ta shan wahala to an faɗi wannan maganganu masu zafi saboda haka za a kawo magana mai sanyaya zuciya wa muminai anatillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun lil muttaqin ya ibadi la khawfun alaykum al yawma wa la antum tahzanun dukkan masoya juna a ranar tashin kiyama in ba ba saboda Allah suka so juna ba in saboda kuɗi ne ko saboda aiki ko saboda mulki ko saboda siyasa suka so juna suka bata suka badda juna to rannan kam zagin juna za su yi ta yi su yi ta la'antar juna kai din nan kai ne kabar da ni kai ma kai ne kabar da ni kai ma kai ne kabar da ai ta la'antar juna suna la'antar juna sai dai masu tsoron Allah su kan in sun ga juna kowa yana son dan uwansa kai ni ko ba don Allah ya haɗa da kai ba ai da na fara cikin suwa ne kai ba don Allah ya haɗa da irin ku ba ai da na fara cikin suwa ne illal muttaqina sai masu tsoron Allah su kan babu tsoro ba bakin ciki to idan an ce ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun din nan yau fa ba ya bayina Allah Allah da cewa ya bayina ya ku bayina yau babu tsoro gare ku babu bakin ciki to kowa in ya dago kace kai fam ta zuriya ma yar muje mun miya ku banda ku ba da ku nake yi ba ku ba bayina bane ku bayin dodanni ne bayin duniya ne bayin zan zuciya ne saboda haka mai da hankali a gyara zuciya a gyara aiki a fiskanci Allah a samu jin daɗi duniya a samu jin daɗin lahira innal ladzina amanu wa amilus salihati amma su waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki sayaj'aluhum rahman wuddan Allah zai sa musu wata irin soyayya duniya da lahira suna tare da soyayyar su a ranar lahira ma za a kira su ne a shigar da su karkashin al'arshi ainihin mutahabbuna ina masu son juna saboda Allah ku zo ku shiga inuwar al'arshi aina mutahabbuna ku zo ku shiga irwa al'arshi su kam masu imani da kyakkyawan aiki babu gaba tsakanin su nan ma suke son juna fiye da kullum domin kowa ya ga amfanin dan uwansa sai Allahumma rahman wuddan Allah zai sanya musu soyayya a junansu to tun daga nan duniya idan mutum ya yi ayyuka waɗanda Allah ya yarda da su na gargari in Allah ya yarda da mutum Allah ya yarda da mu to sai Allah ya kira Jibrilu ya ce Jibrilu bawa na wani ina son sa ka gaya mala'ikun sama ina son sa ba in ka da kowa da kowa daga mutum kana son sa za ka yi kana kuka saboda Allah ne ya riga ya sa wannan soyayya sai sallahu rahman Allah ubangiji mai yawan rahama zai sanya soyayya tsakanin wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata suna son junansu matukar soyayya da junansu ya ake gane su ya muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu su wannan mu'minan da Allah zai samu su wannan irin soyayya suna son junansu mutane suna son su menene kamannin su ya muruna bil ma'rufi suna umurni da kyakkyawan aiki wayan hauna anil munkari suna hana mummunan aiki don Allah wanda yace in ka yi sallah biyar kada ka sake sai ka istighfari kullum safe da yamma sai ka istighfari da safe ɗari da yamma ɗari a cikin gayya ka yi talatin ka tuba wa Allah kar ka sake sannan da safe ka yi istighfari ɗari da yamma ka yi istighfari ɗari a cikin taron gayya ka yi ka yi istighfari talatin kar ka sake sannan salatin annabi ka yi ɗari da safe ka yi ɗari da yamma sannan ka yi sittin da biyu a cikin taro la ilaha illa kai da safe da ɗari da yamma ɗari a cikin taro kai ɗari don Allah ya umurce ka da maruf ne ko bai umurce ka da shi ba ya umurce ka da kyakkyawan abu ko bai umurce ka da shi ba sai to kar ka yadda ka yadda da kanka kuma ka girmama iyayenka kuma ka so dukkan musulmi duk abin da ba shi da kyau kai nesa da shi da Allah bai hana maka wani aiki ba to wannan shi ne dariƙa ya muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna salata kuma suna tsaye da sallah mu sharadi ne ma a wurin mu yin sallah cikin jam'i sai dai in ka rasa wai qimuna salata wai yutuna zakata suna bada zakka wai diuna Allah wa rasulahu duk abin da ake sa da'an Allah da'an manzon Allah suna yin kokari a cikin yinsa ulaika waɗannan sayarhamuhumullah sune waɗanda Allah zai musu rahama din saboda haka wannan shine sifan mu'mine wanda Allah zai samu soyayya da junan su din saboda haka shi gani sune suke son junan su fiye da yadda suke son ƴan uwansu na jini saboda wannan soyayya da Allah yake sawa innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahman wudda fa innama yastawnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda fa innama yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wato hu nan zamirin menene damirin alqur'ani ne ina aka faɗe shi nan kusa ai kullum a cikinsa ake can an ce wani kadate na ka sabta mina masani wal qur'an al azim da aka gama aka fito aka ce ma farranna fil kitabi min shay aka fito aka ce inna hadha al qur'an yahdi lillati ya aqwam a cikin suratul isra'i aka faɗi ayyukan qur'ani ayyukan da yayi ku yi kaza kada ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza yayi ta faɗi shi qur'ani da aka gama aka ce siban wannan alqur'ani قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كغاوا دنيا ba wai larabawa ba da dukkan duniya ko waɗanne za su nemo malamai masana masu matukan sani a nemo aljanu masana masu matukan sani su zo su taru su rika ƙara wa juna ilimi su wallafa wani littafi ya zo ya yi kama da alkur'ani ko da sura ɗaya ba za su iya ba sannan aka iso aka shiga cikin suratul kafi aka ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sannan aka shiga cikin suratul maryam aka ce wazkur fil kitabi maryam wazkur fil kitabi wazkur fil kitabi ibrahim wazkur fil kitabi isma'il wazkur fil kitabi musa wazkur fil kitabi idris to an riga an san maganar kitabu din ake yi saboda haka Allah yake gaya mana anan yake gaya wa annabi fa inna ma yassarnahu bi lisanika abin da yasa muka sa wannan alqur'ani yayi saukin karantawa yayi saukin haddacewa yayi saukin fassarawa bilisanika da harshenka na larabci litunzira bihil muttaqina don ka samu kai wa'azi wa masu tsoron Allah da wannan alqur'ani litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda kai albishir da shi wa mutane masu tsoron Allah su san abin da yake gaban su sannan kuma kai gargadi wa mutane masu tsananin jayayyan nan wa kana insan aksara shay'in jadala masu jayayyan nan su kuma kai musu gargadi da shi duk duniya babu littafi wanda yake shafin sa ya fi ɗari bakwai amma a samu yaro an haife shi shekararsa bakwai kadai ya haddace shi sai alqur'ani shi kadai duk duniya babu littafi banda wannan saboda shi littafin daga Allah yake shi ma yaron Allah ne ya gina shi saboda haka hada su ba wuya arrahmanu allama alqur'ana khalaqa al-insana allamahu bayana mu ma in an zo wurin mu ba ma sai yaro ya kai shekara bakwai ba Allah da ikon sa yayi mana falala za mu nuna maka yara wanda suka haddace qur'ani suna da shekarun aihuwa shekara shida da wata biyu akwai shekara shida da wata biyu akwai shekara shida da wata hudu akwai da wata biyar maza da mata akwai su duk saboda mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma karama shehu tijjani da faidan shehu ibrahim wanda ya mana addu'a yake faltaqaran tibza kitabikal karim karamati ila rika saboda haka ne ko kafirai sannan saboda haka ne ko kafirai sannan saboda haka ne qur'ani yayi sauki za ga mutum baya iya karantar da alari baya iya karantar da iziya amma sai ce ku zo muku jalalaini wai zai tafsiri saboda ganin dama saboda saukin qur'ani da aka same shi da sauki ga an gaya wani da za a dura kogin dan yawa an riga an gaya wani da za a dura kogin pacific a tawada a karo ma wasu koguna din a ce za a yi masa sharhi na dukkan kalmomin Allah sai tawada ta kare kalmomin Allah ba su kare ba sama wajen sauki ya fi kowane littafi saukin karantawa saukin haddacewa saukin fahimta saboda mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce wa laqad yassarna alqur'ani zikr fa'al mudakkir fa inna ma sarra bi lisanika sau biyu a qur'ani saboda haka ne muke wa musulmin duniya murna tun daga kullowar wannan karni mutane sun yi ta tararraki sun yi taro a Adimbara sun yi taro a Misra sun yi taro a wurare da yawa wai kada musulunci ya kai shekara ta dubu biyu kada a yadda musulunci ya kai shekara ta dubu biyu taron ƙarshe wanda aka yi shi a italy a wanda ba musulmi ba aka ce ana neman dukkan babban mutum a duk duniya wanda ba musulmi ba kowaye shi ana neman inda ba musulmi ba ne ko ba yahude ne ko mai bautan wuta ko mai bautan saniya ko wanda yake bai da Allah kamar Rasha da China in dai babban mutum ne wajen siyasa ko wajen mulki ko wajen ilimi ko wajen kuɗi ko wajen wata ƙwarewa ana neman sa a Italy wato a Vatican suka taru sai da aka samu mutum dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da bakwai a cikin watan Nuwamba alif da ɗari tara da sittin aka taru aka yi ta aka ce to an yi alkawari manyan mu sun yi alkawari kada a yadda musulunci ya kai shekara ta dubu biyu to gashi yanzu saura shekara talatin da shida kurum amma ko yaushe ka bude rediyo sai ka ji gari kaza sun zama musulmi umar bongo ya zama musulmi dauda jawara ya zama musulmi wane ne ya zama musulmi to lalle ba ku aikin ku lalle ne a dage ai aiki shekara talatin da shida nan masu zuwa kar a yarda a da musulunci sai dai a rubuce aka ba da ayyuka iri-iri da farko aka ce shikenan daga yau an yi sulhu tsakanin Kirista da Jews da Yahudu babu gaba an yafe musu jinin Yesu daga yau a hada san huda ai maganin musulmi da musulunci aka yi ta faɗin abubuwa iri daga yau an kafa daular Isra'il ba jayayya aka yi ta faɗin abubuwa wanda irin su ba za su faɗo anan ba muna takardu a hannunmu shine aka zuba a duniya aka aka yi donation na, na billions na dollars aka wannan aiki shigowan zagin kai mushriki kai kafiri inna ma duk aikin su suke yi saboda a rushe musuluncin a hada a hada mutane fada ai ta yin tatsi da kullum ai ta ware musulunci kai mushriki kai ma mushriki mai dariƙa mushriki mai kaza kafiri mai kaza kafiri wai ana neman ka cikin musulmi ne ake koran su daga musuluncin don dai kada shekara ta 2000 ta tada musulmi to alhamdulillah gashi a cikin wannan wata na ramadana watan da aka saukar da qur'anin nan a cikin sa a cikin sa ne ma a cikin kwanakin bayan 20 ga watan ramadana ne ma shekara ta 2000 din za ta zo kuma alhamdulillah ga musulunci sai gaba gaba yake ci a gaya wa kafirai su yi hakuri abun ba zai yiwu ba addinin nan na Allah ne yuriduna yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaba Allah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بزاس إيابا دا يا كما تسجني wannan gaba da suka sa wa musulmi yau a ce an rufe gari kaza na musulmi kada jirgin sama ya tashi a garin kada jirgin sama ya sauka a garin an rufe saboda su musulmi ne a kama wannan a daure wannan yanzu wutan da China Rasha suke zuba wa musulmin nan da kafira ke zuba tuni da America ta yi gayya ta je ta hana amma da yake musulmi ne ba komai ai suna musu aiki ne saboda haka Allah zai mana maganin su daga wannan Allah zai nuna musu wani abun mamaki bayan shekara ta dubu biyu in ta shigo za su ga abun mamaki Allah zai nuna musu karfin sa albarka annabi sallallahu alaihi da wannan alqur'ani da wannan addinin islam mune wa dukkan musulmi murna ga dai shekara ta dubu biyu ta cika da sun yi alkawarin wai wai musulunci ba zai kai shekara ta dubu ba to gashi ya kai har ya wuce ma kuma ya ƙara ƙarfi ma fiye da kullum ba taɓa yin yunkuri za a yi shari'ar musulunci ma sai wannan shekarar a wannan shekarar alhamdulillah a fa inna arsalna bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda abinda yasa muka sauke wannan alqur'ani wajen haddacewa da karantawa da fassarawa da fahimta saboda harshenka ne larabci albarkacin harshenka yasa muka muka mai da qur'ani ya zama haka litubashira bil muttaqina don kai albishiri wa masu tsoron Allah da wannan alqur'ani wa tunzira bihi qauma sannan kuma mutane masu jayayya kai musu gargadi kai musu warning abinda zai same su duniya da lahira da wannan alqur'ani وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا يا رسول الله كي هقولي كبرني دسو كبرني دسو da yawa irin su masu taurin su wannan kafiran makkan da yawa irin sun mana taurin kai mun halakar da su وآدا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد سوء على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون شرا barni da su ka gani ai mun halakar da mutane masu ƙarfi ma kaman adawa kaman samudawa da da sauran su fir'auna da sauransu ai yanzu irin wa'ancan kafiran wa kamar na kalmin kal hal tuhissu minhum min hadin yanzu an ce ka nuna mutum kafuri mutumin adawa guda ɗaya za ka nuna shi ko kafirin samudawa ba ko kafirin mutanen annabi lulu za ka nuna shi ko kafirin mutanen fir'aun za ka nuna shi hal ta yasu min minadin kana jin motsin ko ɗayan su au ta zo da rikza ko ko takawansu kana jin ko motsin takalmin su kana ji babu sun tafi to barni da waɗannan ka gani za mu gamu da su a badar zan sa a yanka saba'in daga cikin manyan su a kama manya kuma daga ciki saba'in a ɗaure sai yadda kace ya rasulullah سورة طه مكية وهي مئة وأربع وثلاثون آية سورة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سورة طه مكية وهي 134 آية wannan sura da zamu karanta suratul Taha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaman Makka aka saukar da ita kamar sauran ƴan uwanta in an kasa Qur'ani kashi uku kusan kashi biyu duka a cikin shekara goma sha uku manzon Allah yana Makka aka saukar da su fiye da kashi ɗaya daga yana Madina a cikin shekara goma aka saukar da su saboda haka ne suke da bambanci abin da ya sauka a Makka annabi yana zaman Makka to sai a ce suran Makka abin da ya sauka Madina annabi yana zaman Madina sai ce suran Madina ko da annabi ya zo tafiya ne Makka aka saukar da suran a Makka to Madina za a dangana ta domin mai gidan a Madina yake ko kuma wurin tafiya yake in dai Madina zai koma to ta Madina ce ko da wurin tafiya yake in ta Makka ce ta Makka ce to wannan sura ta Makka ce ga yadda take somawa bayan an ce muku tana da aya 134 bismillahir rahmanir rahim taha ma anzalna alayka alqur'ani tashqa wannan bakake guda biyu su ma suna daga cikin irin waɗancan bakake na irin waɗanda muka wuto na alif lam mim ko he mim ko tasin ko tasin mim su ma irin su ne amma guda biyu da taha da yasin yawanci malamai sun fi cewa sunaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya ya dahirar nafsi ya dahirar zati ya dahirar aqwali wal afali ya sayyidan nasi ya tin kenan ya sayyidan khalqi ya sayyidan alamin ya tin kenan ya daha ya yasin to yawanci an fi fadin cewa sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an ce taha manzon Allah tun lokacin da aka aike shi aka wajabta masa sallah da yawa يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه واتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا an umurce shi kumin laila dukkan dare kai ta sallah sai dai ka rage kaɗan ka huta nisfahu ko kuma kai rabin dare duk ka cika shi da sallah ka huta rabin dare nisfahu awun qisminu qalilan ko kuma ka rage daga cikin rabin ma ka huta ko kuma auzit alaihi ko kuma kai sallah fiye da rabin dare warattil qur'ana tartila ka rika dai karatun qur'ani to saboda haka haka ake ta yi har shekara goma sha biyu da wata hudu aka yi isra'i da mi'iraji manzo Allah sallallahu alaihi da shekara hamsin da biyu da wata hudu aka tafi da shi aka bashi irin wannan sallah guda biyar wanda muke yin su dinnan amma wancan lokaci duk irin sallar da ake yi kenan عند ربك يعلم انك تقوم من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك to shikenan saboda wannan ne yakan yi sallah har kafafuwansa su kumbura shine Allah ke ce masa aha taka ƙasa ka yi sallah ba mu saukar maka da alƙur'ani don ka wahala ba aka rage masa aka rage masa wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rage masa aka rage masa ba mu saukar maka da wannan don ka wahala ba ma anzalna alikal qur'ani tashka ba mu saukar maka da shi don ka wahala ba sai aka rage masa wahalar sallar amma dai kam har ya bar duniya kullun dare yakan yi raka'a goma sha biyu da witiri ko goma da witiri alal akan wannan ka babu sabani ciki kowane dare amma Aisha tace kar ka tambaye ni fa tsawon raka'o'in amma kowane dare saboda haka ne wannan watan Ramadana da yake watan alkur'ani ne Allah yana kiran mu zo mu yi godiya in mun ji dadin qur'anin to ga watan da muka samu qur'ani ya zo mu zo mu yi masa biki kamar yadda mutane suke wa wani abu mai girma biki to watan in ya dawo kullum a zo a sake qur'ani a yi masa biki na murna yaya murna za ta zama da rana ai kama da wanda ya kawo shi da daddare ai kama da wanda ya fassara shi wanda ya kawo shi baya cin abinci baya shan ruwa baya kwana da mata shine jibrilu وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين to da rana mu kama da jibrilun nan da ya kawo qur'ani ba ci ba sha ba kwana da mata har rana ta fadi in rana ta fadi to mu kowa mu kama da wanda ya fassara shi shine yawan sallah da dare ba kowane musulmi ne kullun dare yakan yi sallah raka'a goma sha uku ba nafila a'a ba kowa ba amma in azumi ya zo kowane musulmi sai ya raka'a goma sha uku nan saboda ya koyi da wanda ya fassara alqur'ani shi kan kullun ne sallallahu alaihi wa sallam طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى
zuwa ga daga Idris wanda aka sani da waziri gula zuwa gare ka ina maka addu'a da fatan alheri Allah ya yi ka ina so ya sanya ka maka Allah bayan gushe tafiyan fakuwan shugaban mu Maulana Sheikh Ibrahim Yas wane ne magajinsa a yanzu wanda ke kan makamin sa na duk duniya baki daya na sha ko mun sha faɗa dai ita ma'aikata ce ta security ba a son a san abin da yake gudana a ciki sai ya zama dole ba a son a san abin da yake gudana a ma'aikatar ta security ma'aikatar wai sai ya zama dole to da ya zama dole shi Ibrahim shi yana da fiska biyu shi magajin manzon Allah ne da hakika da ma'arifa to amma yana da wata khususiya shi gausi ne fardi jami'i khalifatu anillah dole ya bayyana kansa saboda kada mutane su jahilce shi duk wanda yaki yaki ala basiratin wanda ya yadda yadda ala basiratin saboda haka ba za a samu wanda zai gaje shi gaba da gaba gaba daya ba saboda haka da ya rasu mu a ganin mu si da alisi sai khalifansa wanda shi da kansa ya ce khalifansa ne duk da almajiransa da ƴaƴansa duk ya samu a hannun wannan khalifan nasa to shine khalifansa si da alisi sai a khalifatan lillahi kuma Allahu a'lam ko shi din ne ko wani ne amma dai shi shehu ya nuna mana wannan shine khalifansa to da sidi ali ya rasu babu wani wanda ya kamata ya dauki wannan matsayi sai babban ɗansa shehu abdullahi yanzu babban ɗansa shehu abdullahi shine khalifansa cikin harkar ɗariƙa shanin abun da ya buya na Allah ko ba mu sani ba alhamdulillah
Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da madan mu da madan mu da wanda saka shi wannan mu da alheri Allah ji kanmu da da mata rayu da matattu Allah biya bukatun mu da bukatun da suke neman addu'a wurin mu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah saukar da albarka a Najeriya Allah ya yi Najeriya dukkan sharruruka Allah saukar da alheri albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah taimaki musulunci da masu taimakon musulunci Allah ya karya kafirci da masu taimakon kafirci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ji kanmu musulmi maza da mata rayu da matattu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين